بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم
غني حليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالضبع الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد يوانا مسلم أنزل الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yini na yau yammaci na juma'a yammacin asabar ko juma'a sorry wadda yake talatin da ɗaya ga watan uku march miladiya dubu biyu da ishirin da uku wanda ya daidai da tara ga watan ramadana hijira ta shugaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda za mu ci gaba da tafsirin alkurani mai girma wadda muke cikin suratul baqara kuma muke bibiya na tafsirin maulan mu shehu islami wa sa'adat lana الشيخ إبراهيم نياز رضي الله عنه في رياض التفسير مناك daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ƙaunin ma'arufin a gayawa mai bara kyakkyawar magana wa magafiratun a nema masa gafara khairun shi ya fi alkhairi min sadakatin akan ka ba shi sadakar ya ha aza sannan cutarwa ya biyo baya ka gaya masa kyakkyawar magana ka sallame shi ka nema mai gafara ya fi ka ba shi sadaka ka cutar da shi kuma wallahi shi Allah ganiyu mawadaci ne halimun mai jinkirin kamu ne mai jinkirin azaba ne saboda haka wannan kashejin mu idan ka san ba za ka ba mutum ba to kar kuma bakar magana ta biyo don al'ada ne na wasu da yawa in wani ya zo ya tambaya ya koya gama sai daga bar shi ya gama karanta maka damuwoyinsa maimakon kaɗan sai kyauta masa ya ɗan tafi da ɗan nauyi kaɗan amma kawai sai ka haushi ku haka kuke ku ba ku da hakuri mu ma mu din ma da kuke kaza kaza ku ji kuke to Allah yana da iko ya canja ku ya mai da kai matsayinsa ya mai da kai shi matsayinka wata rana Allah zai iya yin haka kai kuma ya turo ka wurinsa kana ji ai wa ma zalika bi wa ma zalika ala Allah bi aziz wallahi ba mu mai wahala ba aurin Allah kalkin da yazo ya tambaya wata rana ka koma tabbayar sa nawa nawa kaga mutum ya rike chairman na local government ko ya rike kujera ta wakilci na dan majalisa na jiha ko na tarayya ma amma ka gan shi ya zo neman alfarma neman alfarman ba neman ‘ya'yansa aiki ba a neman alfarman abin da zai ci Allah kuma Allah abin tsoro ne saboda haka ka gaya masa magana wanda za ta kwantar mar da hankali domin annabi ya ce kudu sa'ila ku ba wa mai bara walau ja alaikum ala harafin ko da kan doki ne kar ka rika ta kan duka mutum ba to wallahi yayi baka baka san me yake boye ba amma ba ba da ba kunya kaza kaza kaza to mu kiyaye irin waɗannan da mu Allah ya jana to kaga wannan fa wai har ma yadda za ku yi da mai bara Allah yake gaya ma baya so ka gaya mara mummunar magana amma yanzu ko kuwa ake da wasu wai shi ya halatta almajiri ya yi bara ne ko bai halatta ka duba rashin imani da rashin tausayi da Allah yake dasawa wasu a cikin zukatansu ko ko ake wai wai shari'a wai musulunci bai da bara ba to eh musulunci bai da bara ba na ƙato maji ƙarfi in ya kora zai kama in an kore shi zai tsere ya wanke ya goge ya rika bin ofis ofis da wannan kam musulunci bai yarda da haka ba wannan ba bara sunansa a canja abubuwa a cakuɓa su wannan sunansa roƙo roƙo wancan kuma bara Allah ne da kansa ya ce a ta ina wani zai ce ta ina Allah da kansa yake ayi ba a to Allah ya man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan waye zai ba Allah bashi ramshe mai kyau in ya tashi mayar masa fa yudaiqu lahu ad'afan kathira in ya tashi mayar masa ya nillinka masa ninki ninki masu yawa da Allah masu sauraro za ka ɗauki naira hamsin ka ba wa Allah? Ya za ka yi ka ba shi? Ina za ka gan shi, ka ba shi. Amma an ce a baya rai, a ba shi ramshe, a ba shi ba shi, in ya tashi zai ninninka. To, ya kace na ji Allah ya ce a ba shi ramshe, bari in ba shi. In mun ɗauka misali Allah yana al'arshi ne, za a yi majajjafa da kudin ne a daure da dutse a wurga wa Allah ya tafi al'arshi in kuma tuwo ne za ka sa kwanon a daure shi a sa wani abun harbawa ya tafi wurin Allah in an ce yana al'arshi ne in kuma yana ko ina ne ta ina to za ka gan shi ka bashi ai misalin abun Allah ya lahanta kafafuwan wani don mu bashi ya zama mu bawa Allah ya hana wani fiska makanta don mu bashi ya zama mun bawa Allah ya kuturta wani ya shanye wa wani gefe kambale kowa da irin laruran da Allah zai masa domin in mun bashi ya zama mun bawa Allah shi ne kawai haka kuma almajiri wanda ya fita neman alkur'ani ubansa ya kawo shi hannun malami malami bai da abin da zai ciyar da shi ubansa kuma in ya bar shi a gidansa kila ba zai karatun da ake so ba sai zama al'ada ta kaura din hijira daga gari zuwa gari don neman alkurani kamar yadda sunan sahabban manzon Allah ma kenan muhajirun dama almajiri almuhajir ne ai to in ka ba su ka ba Allah me zai gaskata ka a zamanin manzon Allah ana bara a gidansa ana bara kai an taba yin bara annabi ya ce a bashi abinci aka yi mai sai aka sake jin yayi kuma mutum da ya san fasa ya sake wannan bara annabi ya ce ku kara masa kila bai ishe shi bane sai aka ji ya sake baran nan annabi ya ce fa wannan kila kuɗi yake su dan Allah in an yi bara a gidan manzon Allah bai isa hujja a musulunci ba Nana Aisha Allah ya kara mata yadda tana tare da mai gidanta annabi Muhammad wannan hadisi ne wani ya bara da ya bara na ra'ayi ta dauko dibino za ta bayar sai ta shafa mai turare annabi ya ce to Aisha wannan kuma da irin karatu ne haka ta ta ya Rasulullahi ba kai kake ba mu labari daga nafsin ubangiji cewa Allah shi da kansa yake karɓar sadaka ba shi ne mai karɓar tuba wa ya kuri sadaka shi yake karɓar sadaka da hannunsa na kudura ina so sadaka na ya je hannun Allah ne da kamshi annabi ya ce al'ana fa uhuti Aisha yanzu kan fa fahimtar addini ya zama miki ya riga ma'ana mun taɓa yin karatu a ilimin da muke karantawa na sarfu da yan uwa a halka ya ce musu akwai fakiha akwai faqaha akwai faquha a larabci duka kowanne ma'anarsa daban faƙiha an koyar ya fahimta an koyar ya fahimta to za a samu irinsa da yawa a wancan ma ya fahimta wancan ma ya fahimta wancan ma ya fahimta wancan ma ya fahimta ai ba mutum da kawai ke fahimta ba an koyar to an koyar ka fahimta sai a ce fulan faƙiha faƙiha dar ya gane darasi amma ya ce faƙaha an koyar wane ya fahimta wane ya fahimta wane ya fahimta amma wane faƙaha ya fi kowa fahimta amma na ce faƙuha shi fahimtar ma ya zama su ɗabi'a kawai kullum aka koyar da ya fahimta kawai faƙuha kenan shi annabi ya ce mata al'ana faƙuhu ce so saboda haka wannan dai babu ma buƙatar wani dogon zance a kai ga shi nan nassin qur'ani yana cewa wa amma sa'ila fala tanhar mai bara Allah ce ko da wasa na hana amarkawa mutum ya zo allazi wahidin ko allaro me allaro sunan Allah ne azzaru ne Allah shi yake daura kunci da wahala ya turo ni na gamu da kunci na gamu da wahala a taimake ni azzaru allaro sunan Allah yake kira yana guda ma shi ya daura mar ya yayi mar kai kuma Allah ya baka kudin ne ba na ka bane ba na ka bane ya nada da khalifa ne wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar da abin da muka sanya khalifofin mu wurin ciyarwa to me naka dauki ka bayar mana tunda ya ce mala'ika ake saukarwa kullum guda biyu daya gabashin duniya daya yammacin duniya na gabacin duniya yana ce Allahumma a'lim munfiqan khalaqan Allah duk mai ciyarwa ba shi mai yau, mana dindinka, na yammacin duniya mafaɗa, shi kuma yana Allah ma'adi mumfikan talaba, duk mai riƙewa a nemi ya bare yaƙi Allah ka ba shi yawan asara na dukiya. Wanne ka zaɓa? Allah ce mai bara ko tsawa na hana a masa kace ba bara? To ya za a yi? Mu riƙa zubar wa mutum kenan? Kai, har Allah cewa ya yi fa kan wani izu yana cewa a shafin fikumin mafi bol lan tanarul birra ba za ku taɓa samun aljanna ba domin malamai majority sun fassara da aljanna a gefe kenan ba za ku taɓa samun aljanna ba ko nagarta a shafin fikumin mafi bol sai kun ba wa almajiri cikin abin da kuma kuna so duk da ma in ka bayar da wanda ka rage ma dai za a samu za ka samu ladan Allah baya tozarta aikin bayi kamar da Qur'ani ya faɗa amma ga baya cikin wanda kake so ma'ana in an yi girki a gidanka a kwatan mu almajiri ba sai ka ci ka koshi yanzu kam ya fita a kanka baka da abin da zaka yi da shi sai ka sai ka ji yaro baban da ya aika sai a nemo almajiri almajiri sai ka ga almajirin da tattattattatar ana rike rike kowa wacce robansa to wannan wancan yaji wanda aka kwasan masa daga uwar garkan tukunya wannan ai cikin wanda kake so ne kai ma kana so ba ci ci kai karke ba saboda haka dai jama'a mu kiyaye Qur'anin ba wai labari yake ba mu shikenan ka ji tafsiri an tashi an kowa gida ka lalle tafsiri ya tafsiri a'a sakon zuwa gare mu ne duka mu qawlun ma'rufun a gaya wa mai bara kyakkyawar magana kamar yadda ya zo a wannan aya kalamun hasan ma'ana magana mai kyau wa raddun ala sa'ili a mayar masa da martani mai kyau wa maghfiratun a nema mai gafara Allah ya ba ku musabu Allah ya Allah ya ba ku hakuri Allah ya ba ka hakuri Allah ya mana abuwa kai ya hakuri ka nema mai gafara lahu fil haja a cikin wannan bukata ta ta da yazo nema wurinka ai satru hajatu ka koye ka sukurce wannan bukatar khairu ya ji alkhairi mun sadakatin akan gaba shi sadakan amma kuma ya tsawa ala cutarwa da kai baya ku ka mun kwarkwata kuna bin mutane ka taba ba da labarin nan a wani wuri nace a gabara wani yana zaune yana cin abinci almajiri sai ya zo ya tsona a gefe yadda suke yin nan almajiri ya gaba wannan mutumin bai yi niyan bashi ba sai fara buga dan kwanon sa kan ta kan kan kan alat kenan yana alatin din sa kawai sai dauko abin shi ya cinye shi bashi cinye kaga cutarwa ai ka harki tsashi ai ka tsori tashi ka bashi cikin dadin rai alal mansha cikin nishadi sai ta samu lada gwararrebe amma ka ɗaga mara hankali gashi cinye shi Allah mana kana zare ne kamar maye kai da kanka ka san baka yi daidai ba yadda wa anan bayan wanda aka yi cutarwa ya biyo baya bin manni ta hanyar gori wa ta'ayirin lahu da kuma aibata shi bin su'ali kai dai bakka kai dai maroki ne kai kullum tambaya kai kullum roƙo wata ainihin lahu bin su'ali kan kan aibata shi da yawan tambaya yawan roƙo wallahu ganim Allah ya wadata mawadaci ne an sadaqatul ibad daga ba da sadakan bayi in ka ba da sadaka ba Allah za ta amfana ba Allah ya wadata da sadakan da zaka bayar kai za ta amfana halim Allah mai haƙuri ne, mai juriya ne bi tahirin hukumati da jinkirta yin azaba anil mani ga shi mai gori. Allah baya gaggawa yin azaba, kai ne yanzu yanzu ana yi imani. Ko? Ko ana yi imani ya naushi ko dundu. A Allah yana jinkirin yin azaba. Zai kyale ka, tunda sai an je lahira yake awon aiki sai a je auna maka a kuma azabta ka muddin fa baka kuwa wata in ka kuwa sai a sai a samu gyara a samu a cikin ne aha
وأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والذي كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه مراد فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والذي كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وتركه فتركه صلدا la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da abin da Allah zai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi la tudimu sadaqatikum kada fa ku rika bada sadakokinku wujuraha ma'ana ladan da aka riga aka ba ku ku bada shi bil manni ta hanyar gori wal aza da cutarwa ji an riga an gaya mana menene gori menene cutarwa gori shine ka dubi ruwan idon mutumin da kai wani ko shi ɗin ka ce waye ne ashe har ka manta har ka manta alkhairan da muka maka ba yanzu ni wani kai ne za ka min kaza to cutarwa kuma jiya yadda aka fassara shi ne ka gaya wa wasu ka yi masa ta wannan abin da yake gara da mu muka masa ba shi ka gaya ba ka ba wa wani labari to hakan zai cutar da shi ko muka kuma karanta haramun ne muka jawo hadisai akan wannan in ba manta ba har ma muka kawo gori guda uku da suka halatta uba iye wa ɗansa gori in ji mai wannan mai sawi in uba yayi wa ɗansa gori ba haramun ba ne kai ba ni nake ciyar da kai ba ba ni nake ma sutura ba ba ni nake ma kaza ba mai tafsirin sabi yace in kai haka kai uba ba kai ba kai haramun ba haka ubangiji da bawansa in yayi wa bawansa gori bai laifi ba haka kuma shehi ko malami da almajirinsa in ya masa gori to bai laifi ba so wayannan banda su duk wani gori wancan hadisin da muka karanta ya jashi a ciki Allah ba zai dube ka cikin rahama ba da zai ma magana ba a lahira sannan ba zai tsarkake ka daga zunuban ka kai ka aljanna azaba mai radadi ya tabbata kan duk wanda yake gori kamar yadda dai karatu ya gabata kar ku bata sadakokin ko da gori da kuma cutarwa kallabi ka ibdalil ladhi yunfiqu malahu kamar irin bata lada da wanda yake ciyar da dukiyar ri'a an nasi domin riya ya nuna mutane kaga an shigo da wani abu kuma na uku gori yana bata lada sannan cutarwa yana bata lada riya yana bata lada karku ya kamar yadda masu riya suke bata ladansu akwai hadisin manzon Allah wanda ya zo a cikin alkaba'ir na al-hafiz az-zahabi ran lahira idan aka je lahira duk aikin da kai don mutane su gani don ka burge mutane za a ce tafi wurin waɗanda kai aikin don su gani su yaba ka je su su biya ka rana wallahi mu kiyaye mu tsarkake ayyukan mu rika duban Allah wurin yin komin saboda shi ke da wuta shi ke da aljanna wanda duk za ka yi don ka burge komin kyan aikin ba ka yi aikin banza bayi da wuta bayi da aljanna shi ma aljannan yake nema wutar yake tsoro za ka karkai don shi ya gani daga in an ce ka je ka karɓi lada a wurin su ka san kai ma kanka ne ba za ka samu ba karkaye bata ladanka kamar yadda masu ya suke batawa mura'iyar lahu wanda yake yi don ya nuna wa mutane wala yu'minu billahi baya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa huwa munafiq shi da munafiki munafiki dama an gaya mana sifarsa a cikin suratu an-nisa yura'una an-nasa yana daga cikin sifofin munafukai duk abin da za su yi suna nuna wa mutane ne wani koya za a yi bare iya aikin alkhairi ba tare da ya nuna wa mutane ko bai san yana fata aikin na bangare ta ka kai kokari wannan kuma tsarkake zuciya a tantance Allah sai ka je makarantar su shi Ibrahim Kaula a dan da ke zuciya malam a take shi a dan da ke shi a kashe nafsu ta zama fare ba to insha Allah za ka daina tuban mutane saboda wanda bai ga kansa ba to ina zai ga wani kuma to saboda haka misalin waɗannan fa matsaluhu misalin mai ciyarwa darriya ko yana cutarwa ko kuma mai nuna wa mutane abin da yake yi din yana tsammanin su za su biya shi kamar da safwanin kamar misalin fan dutse ne fan dutse hajarin amla dutse mai santi alayhi turabun sai aka samu ƙasa akan dutse ta taru akan dutse dutse mai santirin fadin nan sai turbaya ta zo ta haukar dutsen ta ɗan rufe santin sai aka ga in ka zo da yawa za ka ga irin wannan dutse ne ga ƙasa ta zo ta hau kansa ba sa ba huwa birnin wannan fan dutse mai santsi wanda ƙasa ta kwamarin samansa ba sai mamakon hadiri ya sauka kansa ba madarin shadiju shi ne mamakon wajibin ruwa ruwa mai tsanani sai ya sauka kan dutsen nan fataraka husalda sai ya bar shi ɗan dauri amlan bai san ɗinsa ma'ana dukka ya share wannan turbaya da take kan dutse ko kana ji ga ƙasa a kan dutse mai santsi ne kuma sai aka duka ruwa wabi mamako ƙasar nan za ta saura tas zai share ta fatarakahu salda sai ya bar ruwan da ya toki dutsen sai ya bar dutsen a matsayin sandaurinsa sandauri salban ma'ana ɗan dauri amlat wanda yake mai santsi lashe alaihi sai zama ba kawai akan dutsen nan la yaqdiruna ala shay'in ay almunafiqun ba su da iko akan wani abu na la aikin ladan su a gobe kiyama saboda ya lalace su riga sun ɓata shi da nuna wa wani Allah aikin matsala kawai ka gyara murya ka samu karatun alkurani sai ana jinka ashe wai kana yi da don mutane su ji ka iya muryar kana da daɗi kai gwani ne wurin fit da harufa da sauransu to ka bata in dai ka nufi mutane ka bata domin annabi ya riga ba mu address sallallahu alaihi wasallam inna mal a'malu bin niyyah ko bin niyyat duka riwayoyin ko iyaka ayyuka suna tafiya ne da niyya wa inna ma li kulli imri'in ma nawa ka sani iyaka duk mutumin da ka gani ma nawa abinda yayi nufi yayi niyya ya kudurci a ransa shi za a biya shi sakamakon duk aikin da yayi to sai kai niyya ka kudurce bari ji karatu don mutane su yaba su koda su jinjina su kan gaba shi kenan an gama iyaka kenan shi ne ake ba da labarin wani mutum yana karatun alkurani yana cikin tilawa ya zo ƙarshen suratul kafi sai ya ji motsin wasu mutane sun zo kuma sun ɗan tsaya sai ya daɗa gyara murya sai aka shiga a abin nan maryam suratul maryam yi ta yi da duk ta ƙa'idar ta juyi ba da yake tsallakewa malam mututu tarkiki tafhimi gunna kalkala kubura da sungura bawu da yayi ta sai dai na jin motsin su an ja suratu alim an an shiga daha farko daha sai dai na jin motsin su tafi sai koma karatun sa na da hikaya ce da aka je lahira aka mar lada da ya kai saukan nan daga kawo lada sai ga babu surar su Maryam ta ta ya rabbi ya Allah ya aka yi kuwa saukana da zai nan ko ba surar su Maryam ba ya ba don ni kai ba ai wannan sai ka je wani waɗanda ka gyara murya don su ji kariya din sai su biya ka to kaga anan yana gura mana karamci ne na Allah riyan da ya surka a cikin karatun na suratu Maryam ne da ya ji sun tafiya daina ya koma yi lillahi billahi ilallahi khalisan Allah bai bata na bayan da na da wanda ya biyo ba sai ya dauke ladan wanda ya yi don wasu kawai kaga akwai karamci ya Allah akwai karamci kila da wani ne ya zo ya same ka ya sa ka noma a gonarsa ka yi kokari a farko kana gyara noma ka fara batawa sai gashi an fahimce ni sai ya zo ya ga kana gongolosa kana kunna ciyawa alhali da kuma kai mai kyau sai ce oh haka noman ka yake ne da kun yi kunya duka naira dubu guda sai ce to dari bakwai shikenan dari bakwai duka kunya kai kuma bai na gari da aje a bididdiki duka kunya kai ka bata ko kuma iya kawai wannan da ya karanta to Allah ba haka yake ba shi ya inda kai da nufin wani to shi za a ce ka je wurin wani ya biya ka kaga kawai ka rufa kanka asiri wani bayi da wuta bayi da aljanna mu bi Allah jalla jalaluhu la yajidu ala shay'in min ma kasabu ba su da iko akan wani abu na lada na abin da suka aikata a gobe kiyama la yajidu la yajidu shay'an min thawabi ma amilu wallahi ba za su samu komai ba na ladan abin da suka aikata da saboda ba su mutu Allah da shi ba wallahu shi Allah la yahdi al-qawm al-kafirin baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai a nan dole ta ni ɗan ƙarin bayani baya shiryar da waɗanda suke kafirai akwai bayani a nan ai dawa kullum kafirai aka shirya wa zuwa su ne a dare to ba wannan shirya kake biyu ba in an ce Allah mana shiryar da kafirai ai ko yau ne ka tara toriya musulunta da yana kafin ne Allah shi ne ya musulunta to nan in mutum ya ya riga ya ya Allah ya faɗa da shi to sai ya ya hana shi da gane yin don shi din ya bar shi a haka ya yi tayi yana batawa a jira jira ya ga ya tsara din Allah ya kiyashe aha
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتبريكا من أنفسهم فمثل جنة بروة أتاها وادل فآت كلها بالبنين فإن لم يصبها وادل فبني والله ما تعملون
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بروة أصابها وابل فآتت كلها ضيفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير Ubangiji ya ce ba za a dawo kan kuma masu ciyarwa don Allah ɗin. Ubangiji ya ce wa matsalar lafi ne mafi kuna amara rubuci ba a barbatin la misalin kuma waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu domin neman yardar Allah wa tasbita min anfusihim da kuma tabbatarwa a cikin wato zukatansu cewa Allah zai ba da lada ma'ana ta hakikan lissawa saboda takankan cewa za a samu lada su tabbatar da haka cikin zukatansu shine tasbita min anfusihim da khilafin munafiqina sabanin munafikai kamar dalil jannatin misalin wannan kuma haskiyarwa saboda zatin Allah da neman yardan Allah kamar da jannati kamar wata babbar gona ce bustani gona biru wata wanda take a jigawa wuri na tudu haka biru wata to kaga wannan kira'a ce yadda kake aran ma karanta biru wata ita ce kira'ar da muke yi ta nafi'u da su da kira'ar jumhur da yake amma akwai ɗaya kira'an da fatahar ra'i bi rabuwatin kira'ar asimu da ibn amir ashami asim al-kufi da ibn amir ashami su sun karanta kamar da jannatin bi rabuwatin ka wato wuri kamar jigawa wuri mai tufu haka mutafi'in wuri mai madaukakin wuri mustawin wanda yake daidaitacce kamar gona irin wannan sai a saba hawa belon wannan gona bayan an yi shuka a cikinta sai wani wabilin ruwa ya sauka ya same ta ma'ana mamakon ruwa sai ya sauka akan wannan gona fa atat ay udiyat sai ta bada uklaha wato ‘ya'yan bishiyarta ai samaraha da ya bai ne ta bayar ninki-ninki saboda daɗi da take da yabanya da ta samu sanyin wurin ma'ana mai yi don Allah ninki-ninki ne ke misali ake bugawa ninki-ninki zai samu kaga nan ukulaha fa'ada tukulaha ukulaha ke to shi ma dai ira'a dai anan ukulaha ko uku laha kubawa uku laha da su da ibnu amir ashari uku laha mu kuma uku laha da daure kaulata su kuma kubawa da su da ibnu amir su kuma ana kunce daurin abe da shi rufa fa'adat uku laha to duka da kirawoyi ne da bai ta bada wannan gonar ta rika bada ma'ana ‘ya'yan bishiyoyi ta ukula ha ‘ya'yan bishiyoyi ta bai bayani dinki biyu. Fa'ila bisi ba hawa birin, irin wannan gona fa wadda take a tudu jigawa kenan, ko da fa ba a samu mamakon ruwa ya sauka ba in an yi shuka, faɗal yayyafi kawai yana isa ba wannan irin gona. Yayyafi kawai in aka yi shi, sai ka ga ya ishe ta, ta kuma fitta amfanin yayi kyau yabanya yadda ake so misalin mutum ya ke fatal ay fal matar khafifa ruwa dan kadan kenan wallahu shi Allah bima ta'maluna basir ay basir mai gani da bima ta'maluna ga duk abin da kuke aikatawa Allah yana kallo don haka in kana kafa kana kafa wa Allah shaida ne ko kuma wai kar amarin to kake muna mutane don su gani cewa kayi to ai Allah ya fi su gani duk inda ka shiga ka aikata Allah ya gani ko a boye ne ma balle in a cikin bainar jama'a ne Allah ya gani wallahi ma ta baro na basir Allah yana ganin abin da duk kuke aikata basiru da mata Allah aiwata أردت أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إنكار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
ويود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وبنجي يتي آية ود أحدكم آه إن حرف استفهام دي amma wanda yake nufin kamar ma ya waddu mai korewa a ya waddu a hadukun yanzu ɗayanku zai so ya ku muminai ɗayanku zai so a yi ibbu a hadukun an ta kuna lahu jannatu a ya waddu ɗin ai a yi ibbu ɗayanku zai so an ta kuna lahu jannatu a ce yana da wata gona wadda ta zama tasa bustanun gona min nakhilin na difinai wa anabin da inabai malaman tafsiri suka ce abin da yasa Allah ya kira dibino da inabi saboda yawan amfanin su ba wai su kadai bane a gona akwai wasu amma saboda muhimmancin dabino da inabi to shi yasa aka kira su aka kebe su da kira amma daga baya karatun zai shigo da sauran abubuwan ma duka wa anabin tajrimin tajiyar haru gonar nan kuma ga ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta fiha min kulli samarat tajrimin tajiyar haru lahu fiha min kulli samarat lahu fiha ma'ana fi samari fi samari samari min min kulli samarat a cikin gonan yana da lahu fiha samar yana da ‘ya'yan itace min kullum samara daga dukkan dangin ‘ya'yan itatuwa. wa asabahu ai wa kad asabahu sai kawai wannan dottijo sai ya zama wa asabahu kibar sai tsufa girma ya kama shi gora ce babbar gora ta dibinai da inabi da kayan alatu duk dangin kayan bishiya ne yana ciki amma mai ita girma sai ya kama shi ya tsufa da zai iya yin komai ba fasa ba wani kibar ko sai girma ya kama shi shi mai gonan fada ufa minal kibri minal kibari sai ya rauni ya same shi saboda yawan shekaru alil kasabi gabarin nema ka san mutum girma ya kama shi yau kana fita kasuwa malam yau da gobe wata rana ba zai yiwu ba in girma ya kama ka wallahi ba zai yiwu ba sai dai kana da yara su fita su in girman ya ana shi alil kasabi daga nema walau zurriyatun alhali kuma mutumin yana da zurri'a ya'ya amma zuwa faru rauna na ɗan yara ne kucin kucin ƴan ƙanana ƙanana auladun sigaru yara ƴan ƙanana ne da shi ba saba ha iya faru yana da gonan nan kan bawan Allah ga dibinai ga inabai ga dukkan dangin ƴaƴan bishiyoyi ga ruwa yana ta gudana a gonan ga shi kuma girma ya kama shi ga yara ƴan ƙanana ai gonan ta ishe zuwa za ta kula da su ko ana murna tsoho zai huta tunda ya ga wannan babbar gona har ya mutu kila zai ta ci yana morewa Allah ce fa ta ba ha isaru kazam sai wata babbar guguwa ta zo ta samu gonan rihun shadidatun iska mai karfi fi hinarun wadda akwai wuta a cikin iska akwai wata iska a jeji wadda take tafiya da wuta malam sai ka haka kawai ka ga jeji wuta na ci wani ya dauka wani ne yake kunnawa mafi yawa akwai masu kunnawa amma akwai wutar da kanta take kama a jeji to sai irin wannan kawai ya samu gona fasa ba ya faru sai wata iska ta guguwa mai karfi ta samu gona fi naro wadda akwai wuta a cikin iskar fatara kan gonar gaba ɗaya ta kone kurmus fafaka da sai ya rasa wannan gonar ta zama an rasa ta fa faqada a waje ma kana ilaiha ya rasa ta lokacin da yafi kore lokacin bukatar ta har to ya tsofe ƴaƴansa ƴan ƙanana ai lokacin da yafi bukatar ta tunda ba wanda zai je nemo musu gona tana haihuwar ƴaƴa kam ba sai ya nemi leburori ba kawai su rika musu aiki ƴaƴa ƙanana ne a rika ciyar da su shi ma ko ba yadda zai ya fita kawai sai guguwa da iska mai ƙarfi da abin da ya kora urmus ya kora gona hal yi ku alikun hada ce birane ce yanzu ɗayan ku zai zo haka waye zai zo haka babu la ce wai ce ko da wasa ba wanda zai zo haka ka zalika insanu to haka ɗan adam idan ta sadaka idan ya bada sadaka bisa da katin da wata irin sadakar da ya bayar wara'a fiha sai yayi riya a wannan sadaka to idza da kala qabrahu idan ya shiga kabarin sa wa yasiru a waje ma yakunu ila azaratihi ya zama mafi bukatuwa zuwa ga kyawawan ayyukansa ya ji duha haba'an mansura sai ka ita kamar kura wa tsakiya zuwa abubuwan da yayi ne tunda yayi riya in ya shiga kabarin sa zai tarar da su haba'an mansura irin kura wadda take a sama din nan za ta wadda kila sai a ta idon ramin taga ake hangen ya kuran ma za ka suna yawo haka a ramin taga in rana haska to kamar haka zai shafa ba a mansura Allah ka kiyashe wannan shine misalin wanda zai yi aiki mai kyau da ke yayin ya yayin don mutane su haka zai lalata ayyukan gaba da kala shaya kamar ba kawai haka zai dawo a lahira kazalika kamar haka dai yadda kuka ji wannan misali yubayyiru Allahu lakum al-ayat Allah yake bayyana muku ayoyinsa na ban mamaki da allakum domin tabbas ko idan ya bayyana muku ayoyin ta tafakkaruna za ku sa tunani ai fa ta'tabiruna za ku isna ku hankalta ku san Allah din nan shi kadai ya kamata ka duba wurin ayyuka na alkhairi kar ka hada Allah da wani karshen suratu al-kafi Allah ya ce fa man kana yarju liqa rabbih duk wanda yake kaunan gamuwa da Allah ubangijin sa kyakkyawar gamuwa falyamal amala salih to ya aikata aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kar ya hada Allah da wani wurin ibadar Allah amma haka Allah ya yi mutane wani sallah wannan zai tashi sai ya sai ya rika sha'awar mutane su kalli ya iya sadaka zai bayar sai ya faki idon mutane ya bayar to amma akwai riya matsiyaciya in ji malamai ita ta fi kowace yan muni akwai riya matsiyaciya ka bayar don mutane su gani ai watakila zai amfani wanda ka bawan gan in kai bai amfani ga ma shi ga ya amfani shi ta mai sai da maganin can eh Allah ya jigar da rama ya rasu yace jama'a ku san gaisu eh gaisu ne kusan gani in ka saya ko ka warke ko in warke haka yake faɗi ba ya koyawa ko ka warke ko ya warke kaga in ka ba shi kuɗi shi ka ya warke ko ka je ka sha magani ba ka warke ba zai iya gyara miyarsa to haka wanda ya yi riya ya ba wa wani sadaka ai wanda ka ba ga ya amfane shi in ma shi an jala ya bai amfane shi ba to akwai matsiyaciyar riya wani ne ya niyya zai sadaka sai ta kai na ba za mu ke riyar sai ka kunta shi kawai to wannan shine matsiyaciyar riya kenan riya ne shine ba amma matsiyaciya ita ba ta amfani ba ta amfani wanda za a ba wa so za mu amsa wata tambaya da aka bayar jiya daidai gurgudu insha Allah na ɗan lokacin da ya rage mana insha Allah yace assalamu alaikum akar mana Allah da fatan an sha ruwa lafiya ga tambayoyi na kamar haka yace ka hore mu da mu rinka karanta ayat ayatul kursi a bayan kowace sallah shin bayan sallar bayan sallah talata wa talatuna ne ko kafin talata wa talatuna to bawan Allah ni dai karanta wa dai annabi ne hore mu ba ni ba annabi ne hore mu da ni mai magana da kai mai ci cewa mu rika karantawa kuma riwaya ce gangariya wanda aka same ta a hannun shaidan haka muka karanta ne ba tafsirin ajal mutum bari muka karanta aka ba wannan riwaya ce ingantacciya kuma daga shaitan kwarai da gaske abu wani an ba shi gadi na tuminai na sadaka annabi ya daura shi kafin da daddare kawai sai ga wani tsohuwar kawai sai ga yana ɗiba kawai sai ta kai kai ya taka mata kai su Allah su Allah ka ruwa yara ne da ni yara ne da ni iyalai da to gaskiya ya yi shiga fita tabi tabi da kuka karanta ba tabi ya tabi gari na waye wa wanda kuka karanta ne abu ne yana zuwa fara manzo Allah ne yace ma fa'ala asiru karzari ya kai da bakon kana jiya bai fa ba annabi labari ba yace ya kai da bakon kana jiya da da ya rasulullahi ga shiga shiga ya na na mai tsawa sai yace yace complaint da yace to ya tafi da kama hu da yace yake zai dawo zai dawo gobe dare kawai ba sai ga tsoho ba kuma a bure jangaki kamar ya dauke su kawai sai ji motsi yana bude ido sai ga tsoho yana san gido sai ce kai ya muka yi kai jiya ya ce don Allah ka yaƙuri don Allah ka yaƙuri in Allah ya wani sake dawa ban zuwa ka yaƙi ne iyalan da suka nuna gari na waye wa annabi zaki tambaya da kai da babun ka najiya da ta Allah ga da muka ce kariya ke zai dawo ake ne sake dawo to da ya dawo abu ne tafke shi yana diba sai ce to yau kan ba mai ku ba wanda zai hana ni kai ka kai ka fa fadan manzon Allah to shi ya sa yau na yi to shi dan ya zai shiga hannun Allah da ya san abu bai mai kyau yayi ta tuba ya ce don Allah kai ka kuni to kai ka dai fa a kore da ya kai shi ya ce to sai zan baka wani fa'ida zan baka wata fa'ida ka bai da son fa'ida sai ce to ina jinka ya ce kullum in ka zo kwanciya karanta a tarkusi ka faɗa Allah zai kiyaye ka da sharrin shaitan. Yace sai kake shi kawai kada. Ga shi gari annabi sai magana yace ya kai da shi yake gashi da su. Da har zan kawo shi wurin ka sai yace mini ai zai ba ni fa'ida. Yace zai fa'ida ne ga amsa yace sadaka ka kawo ko da su. Abin da ya ga ma rike kai aiki da shi gaskiya ne amma shi ke faka da shi. Sai ya abu da ka san ko da wai kake jayayyar nan kwana uku wacce a Rasulullah yace shekar ne. da ja ina ka kawo min shi da zai daure shi a ginshikin masallaci in ba har in bar shi har gari ya waye ya'yan sabbai da sabbai kowa zai ga shaidan din nan da yake fata mutane sallallahu alaihi wasallam so ayatul kursi idan an sallame sallah sunnan manzon Allah abinda ta koyar kana sallamewa daga ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تو إن يكون سيكا ثورة آية الكرسي إذا كيدا سي سلام كفرسونا يديو haka dai muka gani annabi yake a rubuce amma don ka yi ayatul kursi din bayan ka yi salatul farasuna ba ban ce ba ba saboda annabi ya ce a hadisin cewa duk mutumin da yake karanta ayatul kursi bayan sallar farilla to ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai rashin mutuwa in kaga bai shiga aljanna ba dai to bai mutu ba ne idan duk sallar mai sallar sai ya karanta ayatul kursi jama'a mu rike to amma ga ajinar kamar magana ha kare ne mun san bayan da muke kullum cikin sabo muke to aka ba mu wani annabi ya gaya mana ga abin da za ka yi banda mutuwa kadai shine zai jinke ta shiga aljanna bai mu rike ba kawai azar kursi aya daya ko biyu a wata kira'a to sai tambayar ta gaba ya ta akara magalla ya halatta mace ta sha magani don jinkirta al'ada a watan ramadan ba Allah ka ce ta bari kar ta yaki Allah ya fi mu sanin abin da ya ya sa yake kawo wannan jini. Ya fi mu sanin hikimar da ya sa yake ki bari in ya zo dama shari'a ta ce in jinin ya zo ku ci ku sha kuma ba kamar maza ba namiji in kuskure ya faru a wajen sa azumin sa ya kare to bai da iko ya rike cika abinci kuma zai rike baki ne saboda alfarman ramadana sai dai in biyan azumin yake a waje da ramadana nan in ya karya to ba matsala zai ci gaba da cin abinci gobe kuma ya tashi da wuya amma a ramadana kuskure baro kana gardi malam mai karfi ka ce za ka bude tumbin ka karika tarkan tuwo a alfarmar ramadana kana ba a ci amma mace mai biki ko mai haila ki ci ki sha abu yadda kike so aka shiga ciki ba wanda yake miki ba sai kin kuya ba ba wanda yake kuka yake ki ci ki sha abu Allah ne ya ba ku wannan farara. Daga mafi yawa yin hakan yana cutarwa. Idan kuka sha wani abu ne da zai dakatar da al'adar saboda ku samu a azumin ya yi ƙare ba ku sha azumi ba, to wataƙila kuma yana da aiki da ita. Kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka. Shi yasa ko da tazara na haihuwa din kuni ka idan ba an ga illa aliya sosai maɗaukakiya ba ba kiyaye domin ko kai tazaran ko ka sha maganin ko a ji a buga allura ko a ji a koyi wani abu a kafada a fasa fadar mace a tura wani abu tusa wani abu billahi la ilaha illa huwa in Allah ya sa za ta aiki sai na aiki ba cycle condom aka yi rafa da shi ko menene sai kuskure ya faru ya suce annabi ne fa ma min nafsin ka'inin illa wa wa ka'inun ila yawmil qiyamah ba wani rai da na- da Allah ya zartar za a haife shi da za ka zo ka yi wa ɗansu ɗan da barbaru ka hana shi zuwa duniya ran da Allah yake cikin zai shiga sai ya shiga sai ya shiga kuma wallahi zai shiga ko baka sani ba ko baka sani ba yana faruwa mace wallahi ta yi juna ba ta sani ba mijinta bai sani ba ko ta yi juna ta yi juna wallahi da gaske ni din nan iyali ta je ta kai yaro bayi da lafiya yaro ta kai bayi da lafiya likita ya rubuta skynet ta kai yaro da baka rubuta mata skynet ita ya ce saboda likitan mun yi karatu da shi ya ce ya ce mata malam kuma ya bari kina kina sha baki yaya yaron nan ba ya rubuta tsakanin aka ja gwada ka da ta aiko mini da yaro wai a karbi kudi tsakani ce to na dauka yaron za a yi wa tsakani da kai aka dawo ne takarda ciki wata biyar babu wanda ya sani ta gani har ita to Allah ta kawo ba wanda ya sani ashe kenan ka daina ba da kanka lokaci in larura ta faru akwai larurar da take sawa dole a tazara in kuma gaskiya ne akwai larura da take faruwa har manzon Allah Ali bin Jabir bin Abdullah al-Ansari yace mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tambayi saboda kuni ka da suke wani su suke har ma yake bada labari kunna na azib fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna azil a zamanin manzon Allah suna yi saboda me saboda ba da ga yaro tun da bai kai wata shekara ba sai ga wani yaro kuma kuma sha akan sha akan ciki dan jami in ba za a bari ga yaro ko shakku ya kama shi kaga irkeke tumi da zabke ke kai da dan jiririn waya da shi na kafa to ya bai wannan lalurar sun a rika kiyayewa wallahi za a iya samun matsala sai idan ta same ta ta zo a ita fama da jinya kuma wannan jinin da yake fita lafiya ne a wurin matan lafiya ne fitan sa to in an tare shi ya je ta taruwa lokacin da zansa aka hana shi to sauran bayani za ki ba da bayani na ƙarshe ce aka rabu da na zo ne na tarar da mutane shin zan bi ne sai shankata ne kuma shi kawai a tsaye to kuma da ne zai ƙarshen da a gaje kila yana nufin asham ne wataƙila don ban gane ne yake nufi a ƙarshen ƙarshen to kuma da yake nufi dai abinda ya sa kila ya tambaya akwai hadisi ne ta bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اجعلوا آخر صلوات صلواتكم الوتر وسنيا كرشن صلولين كو وتري صلولين دare wutiri ya zama da shi za a rufe to amma larura tana sawa fa an yi shi din ma babu wani abu don ka yi shi a farkon dare ba wani abu daga baya ka ji kwaɗayin ka yi na zira ba hana ba ba hana ba kawai mustahabi ne a rufe da wutiri shi yasa kake ganin wasu masu kwaɗayin bin wannan sunnan ko ana asham in an zo witiri shafi da witiri sai kaga sun sun tsaya saboda suna son da daddare masu ƙara nafiya kuma ba laifi bane don ka ƙara nafiya amma dai annabi ba haka yi ba annabi dai raka raka sha uku yake bai taɓa ƙara ba ko armazan ko ba armazan shi yasa ma masu masu iya yi a wai sunna sunna sai ka ga mutum wai yanzu an sha asham da daddare kuma ka an dawo ana ta hajji annabi bai taba yin haka ba billahi da billahi bai taba yin haka annabi bai taba yi ba ko rana ɗaya shi annabi raka a sha uku yake ko ramadana ko ba ramadana bambancin kawai tsawon su ne wata rana ya kamfafa wata rana ya su da tsawon amma da ka yi asham ka dawo da daddare ka yi tahajjud rakawai wasu rakawai annabi bai taɓa yi maka ba asham din shi ne tahajjud ne asham din shi ne tahajjud ne in kuma akwai wanda ya dan ya taɓa gani a ce annabi ya yi haka zai ya faɗa mana ya ƙare ku karatu Maulana Professor Ibrahim Bakari na tabbata yana cewa yace mukan yi ladabi yace mukan yi ladabi in mun zo kan wata matsala mu ce watakila akwai wani sani wanda ba ku sani ba wani ilimi kila akwai wata fatawa ya ce to amma a nan kam ya ce wallahi ko hadisi na karya ba cewa annabi ya yi ya yi ashar ya ƙara yin tahajjudi ya ce ashar ɗin shi ne tahajjudi bai taɓa wata sallah biyu da ashar da tahajjudi ba ana yi ko ba yi to ba sunna ba ne a nema na suna Allah ba mu da gafara da barare ne Allah mu banki je mana gafara da zunuban mu marasa lafiya ne ya kasance da ba lafiya masu lafiya Allah ka dade mu da lafiya mu rinka sarrafa da cikin bin Allah yan kasuwa Allah ka albarka kasuwanci masu ruwa ya kiwa Allah ta haraka albarka a ruwan su albarka a ruwan su da kiwon masu neman ilimi na boko da na muhammadiyya Allah ka sa albarka a cikin karatu suka ba su mai yawa mai amfani Allah muna roƙonka mata da suke dauke da juna biyu ka sauke su lafiya ƴaƴan da za su haifa mana ɗin da kuma waɗanda suka riga suka haifa mana da mu da su duka Allah ka shirye mu ka daura mu kan hanya madaidaiciya ka raba mu da hanya ta dujjalancin zamani albarkan manzon Allah duka Allah duk sanda za mu mutu ka sa mu san za mu mutu don mu shirya mutuwa albarkar shi hujjani albarkar shi rayu kaura ربنا آمنا بالله ذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم على صراط المستقيم وعلى آله حق قدر سوريته العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون أتوجه إلى الأعداء لمن يعلم أو بك شدة يعلم أن يعلم أسباب الله يوجد جميع سلطانه الله يجعل من سلطانه الله يجعل من سلطانه